saƙo ne daga wata baiwar Allah ta faɗi sunanta tana roƙon a malam da ɗalibai na wannan jami'a wanda suke wannan masallaci don Allah a sata a cikin addu'a Allah ya ba ta mijin aure na gari ta ce har yanzu abin shiru ba labari kuma shekaru sun fara ja daga wance-wance ɗaliba mai bibiyan wannan majalisi kaza kaza kaza ba zan faɗi sunanta ba saboda na san akwai mabukata da yawa a gudun Allah ya baki miji na kwarai Allah ya aurar da ke Allah ya aurar da ke Allah ya baki miji na kwarai ga takaddar insha Allah za mu ajiye ta in akwai wani ɗalibin da ya kimtsa yana da bukata to sai zo za a yi masa hanya in Allah ya sa da bi idinillahi ta'ala Allah ya miki albarka akwai muna bukata addu'a ta musamman akwai ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci kuma malamai masu karantarwa Dr. Giwa babu lafiya yana asibiti yana kwance za a yi masa aiki a kunnen shi su muna buƙatar yan uwa da wannan majalisi mai albarka a yi wa Dr. Giwa addu'a Allah ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah sa ya aikin lafiya a gama lafiya ba shi kaɗai ba duk waɗanda suke suna da larura Allah ba su lafiya Allah ya yi musu assalamu alaikum allah kare kamalan muna tambaya sai dai a yi haƙuri da mu ya ce menene hukuncin mu ɗalibai da muna ji ana kiran sallah amma ba mu fita daga aji mu je mu yi sallah domin muna kilas to ita lokacin sallah tana da faɗi ai musamman yawanci sallolin suke samun ku azar ne galiban tana da yalwa in ba ka yi sallah tare da masallacin jam'i da aka yi na jami'a ba to in kuka fito daga lakcar sai ka yi alwala sai ka je ka haɗu da kai da abokananka sai ku jam'i musamman makaranta ko masallacin jami'a za ga ana samun jam'i da yawa da yawa da yawa ana yi so ba ka da damuwa kuma ba dole ba ne sai ka yi a farkon lokaci ba dole ba ne sai ka yi a farkon lokaci amma an fi son in ka samu dama ka je a yi jam'i da kai na asali a masallaci don akwai malaman da suke ganin rashin halaccin maimaita jam'i ɗin ma bayan an yi jam'i na liman racibi a masallaci duk da ba wai na faɗi wannan ba ne don goyon bayan fatawar ko ba da fatawa akan kar a maimaita jam'in ni ina da fahimtar babu laifi za a iya maimaita jam'i ɗin kamar yadda wasu malamai suka ba da dama ko jarrabawa ko lacca idan ɗalibi ya shiga sai bai samu yin jam'i da ake a masallaci ba in sun fito bare ya rasa abokinsa ɗaya biyu uku da za su zo su yi wannan jam'i ba insha Allah ta'ala shi ma zai samu lada Allah ba mu dacewa in kuma jaraba ne hukumar makaranta da exam officer ya kamata ya kula da lokacin sallah yaushe za a fara jarabawa yaushe za a gama sai a ga an gama jarabawa za a shiga sallah wannan ba laifi amma kada a sa wa ɗalibai jarabawa ya zama wato lokacin sallah ne ta yadda ɗalibai ba za su iya yin sallah ba su je su yi jarabawa wasu su haƙurar sallar wasu kuma sai ga an samu dai damuwa ko sun yi ta amma babu natsuwa a shi ɗalibai da ruɗewa a shekaran jiya a can ɓangaren sce continuing education akwai jarabawa da za a yi ƙarfe 4 to 6 to ɗalibi an zo ana sallah an tada sallah karfe hudu haka da da minti ko goma ne to ya dai daure da ya shiga da yar hand out ɗinsa ana sallah bai ma shiga sahun gaba ba ya tsaya a waje wala malam ana raka ta uku kawai shi sai zauna sai ta hiyarsa an fa miƙe raka ta uku kawai sai sallama sai ya ɗauki littafinsa sai ya ruga da gudu sai wani ya tsaye da shi ya ce kai ba a gama sallar ba ba ya ce haba don Allah ya ce wallahi raka uku kai ya ce kai bari na dauna yi ya wuce ya tafiyarsa kaga gaskiya ya kamata malamai su rinka sauƙaƙa ɗalibai akan harkar jarabawa ne ina jin a gigice yake a jarabawa na ya tsorata ne sosai raka a uku ya yi fa ya bar liman ya tafi abinsa to Allah Allah ya kubutar da mu jarabawa duniya da lahira gaba daya wannan yace karatun bayan mun yi magana akan kula da haƙƙin mutane yace wannan haƙƙin malam ya shafi har mu dalibai idan ka ɗauki ruwan mutum a ɗaki ka yi masa amfani da shi bai sani ba shi ma yanzu sai Allah ya tambaye ka ranar kiyama ƙwarai ku da gaske a yaƙi komun ƙarancinsa sai an tambaya sai ka yi bayani in ka ɗauka ka ce wani na ɗauki ruwanka na yi bayani na ɗauki ruwanka na yi amfani in ya ce bai yadda ba ka ce to za a kawo ma amma kar ka yadda ka yi amfani da kayan wani ko ya yake ko silifas ɗin sani sai ka sanar da shi Allah ya ƙara malam lafiya da imani da nisan kwana amin tambaya ta anan shine ya halatta a fara sahun gaba da kuma na biyu da sauran wanda za su biyo baya ta ina za a fara to wani wace yan tambaya ne yana so dai tambaya ya ya kamata a fara yin sahu ya ce muna samun saɓani tsakanin masallata a kan ta ina za a fara wani ya ce ta dama wani ya ce ta tsakiya wani ya ce ta hagun ko kuma kowa ma ya tsaya inda zai bari mu yi bari mu yi muku misali insha Allah yadda za ku iya ganewa yadda ake yin sahun sallah ina son wanda zai ba da kansa sadaka kai zo taso eh kai ma tawo malam tawo kowa ya taso eh bismillah zo nan nan za ka tsaya tawo nan ku kallo ni nan kawai wane ne liman a cikin su mai farar riga ne liman idan an zo limanci to ku dawo ta nan gefe kar a tare kada tare masu kyamara ko nan nan yanzu dai kuna kallon su ko ko kuma ku zo nan don saboda a ɗauki hoton ku zo bayan nan yanzu za a yi sallah ku juya ku kalli gabar a ƙa'ida liman aina yake tsayawa liman a dama mamu to mamu ina yake tsayawa daman liman ko hagun ɗinsa a daman liman ko yawwa yanzu sun juya wannan mai farin rigan shine liman haka ne wannan kuma mamu to shikenan kai taso kai kai dan dogo-dogon da mai tsawo yaka sauri da jikinka to liman ƙara gaba to kaga sun haɗu ko to yanzu anan liman yana tsakiya ko to sai aka zo za a jona sahu to a ƙa'ida kaga yanzu a tsakiyar masallaci suke to yanzu a ƙa'ida idan an zo ana fara sahu ne a daman liman ba a daman masallaci ba yanzu ina ne daman liman wannan mutumin mai hulan nan ba shi ne daman liman ba shi ma da ya zo zai bi liman ɗin a farko a ina ɗinsa ya tsaya a damansa daka ba daman masallaci ba in ka ce daman masallaci kenan liman yana nan kai sai ka faro daga can kuskure ne ba daidai ba ne wanda izo sallah ya tarar da liman yana sallah kaga ai liman yana tsakiya ai ma mu suna bayan shi to in ka zo zaka kafa zaka duba setin liman ɗinka ne kun fahimce ni sai ka tsaya kenan daga tsakiya ake farawa to a tsakiyan wataƙila masallaci yana da faɗi to sai malamai suka ce kawai in ɗaya ya kafa a daman liman to ya halatta ɗaya sa nan ɗaya sa nan ɗaya sa nan ɗaya sa nan ɗaya sa nan ɗaya sa haka za ku yi tafiya shi ƙarshen masallaci ta dama da hagun daga ƙarshe ake cika shi da haka da an zo za a bi sallah a tsakiya za ka duba ina liman ɗinka yake damansa sai ka tsaya kamar yadda in shi kaɗai yake sallah za ka jona a bayan shi ban sani ko kun fahimce ni to haka ake yi amma ba wai mutum ya je tsaya sai ga ana rikici da mutum wai shi ya zo wai shi sunna wai ya je can karshe ya tsaya a can ba daidai bane kuskure ne Allah gana da mu ku je ku zauna Allah ya muku albarka Allah ya saka malam da alheri Allah ya ji dan iyayensa da rahama Allah ya albarkaci rayuwa amin ina neman addu'a ne da kuma shawari ina son yin qiyamul laili amma kowane lokaci idan na kunna alam dina in na ji ya fara bugawa ni da kaina nake kashe shi ban sani ba ko ni zan je in rinka kunna maka shi ne ban sani ba waye wallahi sai ya rasa yadda zai wallahi ya ce da zaren lokaci ya yi kuma sai ya ji jikinsa ya masa nauyi ya kasa tashi dama yin kiyamun laili ta masu rabo ne masu rabo su suke kiyamun laili masu rabo su suke kiyamun laili don haka sai kai kokari sai ka yaƙi yaƙi ake yi ai hatta asubahin nan da kake gani masu kokari suke sallah asubahi musamman yanzu lokacin da ake sanyi sai mai imani daman ya tabbata a hadisi idan ka zo ka kwanta bacci shedan ne yake kakkafa maka kusoshi ya danne nan bangaren ya danne nan bangaren ya danne nan bangaren sai kusa kafin ka zare ta a jikin abu ai sai ka yi da gaske da haka haka zaka daure in ka kunna alam din in ya tashi kai ma ka tashi kawai akwai wani ma an ce dukan alam ne yayi pap ya buge shi muna maka addu'a Allah ya baka dacewa akwai shawarwari da malamai suka bayar dangane da kiyamun laili a in mutum yana so imam ibn kudama a cikin wannan muktasar minhaj al-qasidin ya kawo ga ɗaliban ilimi za su iya komawa na farko mutum ya daina cin abinci ya cika cikinsa ya ƙoshi duk wanda yake so ya rinka tashi da daddare to ya daina ci ya ƙoshi dam in dai ka ci ka ƙoshi dam to bacci zai yi maka nauyi kuma ba lallai ka iya tashi ba sannan kuma ka san falalar kiyamun lailin a gan a ranka ka rinka jin akwai falala ka tashi ke sallah da daddare kamar yadda za ka ji akwai falala ana raba kuɗi ka je ka karɓi wannan kuɗi komin dare kaga ba za ka yi sakaci da wasa ba kuma ka tuna da faɗan da ake cewa a manzon Allah ya yaba masu kiyamun laili ni'imar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl madalla da mutum abdullahi dan umar ina ma da yana sallar dare annabi ya kwadaitar da yin sallar dare ga abdullahi dan umar da kuma sauran sahabbai tunawa da waɗannan zai taimaka maka kuma ana faɗa cewa duk wanda yake sallar dare insha Allah zai cika da imani insha Allah zai cika da imani kuma mai sallar dare yana cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da Allah dan yana tashi ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba mu dacewa mutum ne yana da cutar basir da yake yawan sa shi tusa sosai yana fidda iska akai-akai ya ce wasu lokutan da yawa sai ya yi alwala wato sai ce ta fitowa to yanzu irin wannan ya sallarsa zai ta sallarsa ne a haka duk wanda yake da ciwon basir da yake ta tusa akai-akai to ka yi alwalaka ko da tusar tana fita kai ta gada kamar salatinka ka zama mai ciwon tusa kenan amma sai ka je ka nemi magani a gaskiya ne akwai wanda baya irin kitu malam put put put put ta fitar da ita kawai kuma ba wai a wani lokaci ba kawai koyaushe kawai wani ya zo wucewa aka je na put put put yana tafiya shi bai masa yana yi ba baya iya rike ta wanda ya shiga larura irin wannan ko na tusa ko na fitsari haka zai yi sallarsa kawai ka zama mai larura Allah ya yi maka malam dangane da hadisin da ya magana akan mace gaba ɗayanta al'aura ne sai dai fuskarta da kuma wato tafuffukanta hannu da ƙafa ya ce har da muryarta a ambar da murya muryar mace ba al'aura ba ne muryar mace ba al'aura ba ne sai dai gwalangwason zance aka haramta musu karya murya da mace za ta iya idan ta ruɗi namiji suna da hanyoyi na fitina da suke da shi su mata sai dai allah shirye su in ta ga dama za ku iya gaisawa da ita normal in ta ga dama kuma za ta iya karya muryarta ta ɗauki hankalin namiji ko waya aka kira in ta ga dama za ta iya yin magana da kai muryarta tsakani da Allah in kuma ta so ta fitine ka in neman ta kake da aure ko son ta kake sai ta yi maka yanga da murya ta tada maka hankali irin wannan haram ne a ji qur'ani ba hana su magana yayi ba cewa fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ku daina gwalangwason zance karya murya yin magana ta daukan hankalin namiji haramun ne amma ku faɗi magana sananniya a shari'a da haka mace za ta iya magana a ji ko ta yi labarai ko ta yi magana za a iya saurara sabai suna tambayan mata suna sauransu sai ya ce wai ya hukuncin yau mata sallama imamun nawawi ya yi bayani za mu zo mu karanta a riyadu salihina ya ce a iya yi wa mata sallama inda amnil fitina idan babu fitina me fitina akwai matan da in kana musu sallama sai zama fitina sai ta ɗauka wani abu kake nufinta da shi ko kuma wata alaƙa ta fitina ta ƙullu to idan har akwai raunin imani a gare ta da kai to haram ne kai mata wannan sallama ya halatta mace ta yi wa taron maza sallama ya halatta maza su yi wa taron mata sallama ko mace da namiji za su gitta assalamu alaikum assalamu alaikum kowa ya wai kowansa sallama wannan halal ne sunna ne shari'a ne amma in zai iya jawo fitina to karkai hanyar fitina ta biyu shine idan matar wani ne ya zo yana wucewa da matarsa sai baka mai sallama ba sai ka ce ajiya assalamu alaikum a ai kaga baka zo da daidai ba baka zo daidai ba ko kuma tana tafa da ubanta ka ware ta kamar sallama ka ce ai ita musulma ce to shi kuma kafiri ne ba daidai bane to duk abin da zai iya jawo matsala ko raunin zuciya wannan bai halatta ba ina fata ana fahimta tace yace malam kai magana akan abin da ya shafi roko a wannan karatu to mutumin da yake dan uwa ne dalibi kuma yana cikin uzuri na rashin lafiya ko karatu da sauran bukatu dai irin na al'amuran rayuwa na yau da kullum to yanzu malam idan mutum ya tambayi dan uwansa wanda yake da shi ya taimaka masa shi ma roƙo ne a'a ba irin wannan ake nufi ba wanda dai ya zama dole ya taimaka maka ko kake ganin zai taimake ka ba wai ka mai da shi al'ada ɗabi'a ba hasa akwai wanda suka mai da roƙo da bara al'ada da ɗabi'a amma dole ka tambayi yayanka mana dole ka tambayi kawunka dole ka tambayi babbanka dole ka tambayi wanda yake kulawa da kai wannan baya ciki abin da aka ainihin hana annabi ya faɗa masu roƙo suna mai da roƙo sana'ar su ɗabi'a su yau da gobe kullum suna yi mutum zai tashi ranar tashi alƙiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin a fuskarsa zai tashi ko tsoka nama babu ƙwarangwal zai tashi in kaga mutane sikeleto a kiyama a bushe ba komai kashi to maroƙa ne mai cewa ba ni ba ni kuma in na ce maroƙi ba sai maroƙi wanda yake zuwa filin ɗaurin aure ko taro ko na abu a'a a cikin mu mutane yau da gobe akwai maroƙi wanda kullum shi roƙo ne kawai yana aikin albashi amma duk yana roƙon mutane har ma ya je roƙi wanda ma baya albashi ko kuma yana nan bai da aiki kawai a ji can a bashi gobe can a bashi yau ban da shi yau ban da abinci gobe ban da riga ka roki wancan riga ka roki wancan agogo ka roki wancan takalmi ka roki ba daidai bane kuskure ne da irin roƙo da ake na zamani yau mutum ya wanke riga rigarsa ta fi taka kyau sai ya zo ya tsaya maka da Allah na gaji a lafiya kalau to ka san dai rayuwa wallahi alhamdulillah wallahi yau ƴaƴanka ba su ci abinci ba sai kai tunani ƴaƴanka wai ashe wai saboda wai tsabar togetherness tare kuke wai ɗayansa ne ƴaƴanka wai ya fito ya baro gidansa wai ƴaƴansa ba su ci komai ba shine ya liƙe maka ƴaƴan ka sani ƴaƴanka ba su ci abinci ba kuma ƙarya yake ya mai da abin ɗabi'ar sani yanzu a gidan mai roƙo ake sai ka ga mutum da wankakken shadda da lifan ɗinsa roba roba mai ƙyalli wallahi malam sai ka zo za ka sha mai kai fa ƙurkai watakila dubu biyar ɗin shan man dubu goman da za ka shan mai wallahi watakila bashin ta kaiyo kana zuwa kana shan mai sai mutum ya zo ya burɗa mashin ɗinsa a gefen ko kuma kaga ya turo shi in ya rena ma hankali ma sai ya cire rabin takalminsa guda ɗaya ya ɗaure shi a gaban mashin ɗin yana takawa da takalmi guda ɗaya wajen ya nuna ma shi galbani ne a gajiye yake sai ya zo ya ce maka alhaji na gajiya ya kasuwa to ya kokari dai za a fita kwato alabarsa da ala alhaji ko na 500 a dan zuma ko 1000 wallahi na taho kuma asibiti zan je iyali na suna kwance ko zan abin nan wallahi tallahi mai ya kare mun bayan da zan yi ko na 1000 a zuba mu kuma yawanci bincike ya tabbatar da suna hada baki da masu gidan man in baka bashi kuɗin baka ce a zuba mai na 1000 ka bada sai bayan ka tafi sai ya ce wa mai shan man rike ɗari ɗaya ba ɗari tara ya soke sai ya daɗa tsayawa wannan rashin mutuncin haka ake yin sa a garin na yau roƙo a gidajen mai ban ce babu masu gaskiya ba amma tunda kuka ga abin ya yawaita to an mai da shi sana'a ne ko kuma ka kawai mutum ya ganka a cikin unguwa kawai sai ya zo da wankakken rigarsa da mota fa sai ya tashi ya miƙe ya fito wallahi mota ta ta shiga da kuma ni ban san kowa ba unguwan nan ba zan iya barin motar da Allah ko za a taimaka min da yan dubu ɗaya zan ɗan zuba mai ne mutane sun mai da roƙo kuman ba komai damar maganar tashi a masallaci kanmu wannan damar ba wani abu bane ba kawai shi yasa har ma mutane sun gaji ma da mai gaskiyar da mara gaskiyar ma duk an daina ba su taimako a masallacin da ka tashi kana neman taimako kai kowa yana ɗauka kawai ɗan damfara ne kai alhali akwai masu gaskiya ɗin amma wasu sun mai da abin ya zama sana'a ya roƙa a nan masallacin ya je ya ishayi a can ya tsallaka gobe ya yi asubahi a can ya tsallaka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba bai da kyau haramun ne haramun ne haramun ne Allah gane da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma insha Allah daga yau muna sanar da yan uwa mun rufe wannan karatu mun ba da hutun azumi saboda bai fi sati biyu sati uku ba azumi akwai yan tafiye tafiye kuma shirye-shiryen tafsirin Ramadan yawanci kun san malamai masu karantarwa ba sa hutu da Ramadan kullun ne ake yin karatu kuma dole karatun sai an dan shirya masa an dan yi tanadi an tanadi abin da za a koyar Allah muku albarka Allah sa alheri insha Allah za mu sake haduwa bayan a cikin watan shawwal in an gama sita shawwal za mu zo mu dora insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu